إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar bakwai ga watan rabi'un al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da 24 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 242 cikin jirangiyar darussa daga littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama muna ci gaba da bibiyan al'imamu ibn qayyim al-jauziya rahimahullah a inda yake mana darasi game da tarihin yakin uhud wanda shine yaki na biyu a cikin jeren giyar yaƙe-yaƙe na jihadi waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi za mu tashi a inda mala yake cewa wa inna ma kana hadha dhanna kana hadha dhanna sau'i وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق لأنه ظن ظن غير ظن غير ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والألوهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ابن القيم ينشي قبل شرحي أكم abinda ya faru a yakin Uhud na jarabawa da Allah subhanahu wataala ya jarabci rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a inda kafirai suka nemi su samu galaba a kansu suka karkashe su suka yi musu musula shine sai ya ambaci abinda wasu da suke da cuta a zuciyarsu da kuma munafukai waɗanda suke da mummunan zato ga Allah subhanahu wataala cewa kamar da Allah ya faɗa wa yu'adhibal munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati dhannina billahi ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا Allah ya ambaci wannan magana tashi cewa kuma Allah zai azaba ga munafukai maza da mata da mushrikai maza da mata waɗanda suke da mummunan zato game da al'amarin Allah subhanahu wataala Allah ya ce al'amari mummuna gare su yake komawa kuma Allah ya tsine musu sannan ya tanaji wutar jahannama gare su wacce ta munana a matsayin makoma shi ne fara sharhi yake cewa wa inda ma kana hadha zanna sau'i abin da yasa wannan zato ya zama zato ne mummuna wa zanna jahiliyyati ya zama zato ne na maguzanci almansubu ila ahli jahili wanda ake danganta shi zuwa ga ma'abuta maguzanci wa zanna ghairil haqqi kuma zato ne wanda yake sabanin gaskiya da annahu zanna ghaira ma yaliku bi asma'ihi alhusna saboda mai irin wannan zaton yana riyawa game da Allah abinda ya saba wa sunayen Allah kyawawa wa sifatihi al'ulya da siffofin Allah madaukaka wa zatihi mubarra'a da zatin Allah wadda ta barranta min kulle aibin waso zatin Allah wanda ya barranta daga dukkanin wani abin aibi ko mummunan abu bi khilafi ma yaliku bi hikmatihi wa hamdihi sabanin abin da ya dace da hikimar Allah subhanahu wata'ala da hamdi wa hamdihi da godiyarsa wa tafarrudihi bir rububiyyati wal uluhiyya sabanin abin da ya dace da Allah subhanahu wata'ala na ɗayantuwarsa wajen kasancewar shi mahalicci kuma abun bauta wa ma yaliqu bi wa'adihi as-sadiq alladhi la yukhlifu sabanin abin da ya dace da alkawarin Allah na gaskiya wanda Allah subhanahu wa ta'ala baya karya wannan alkawari wa bi kalimatihi allati sabaqat li rusulihi da kuma karma Allah wacce ta riga ta gabata game da manzanninsa cewa annahu yansuruhum Allah ya yi alkawarin zai taimaki manzanninsa wala yakhzuluhum ba zai tabar da su ba wali jundihi kuma alkawarin da Allah ya yi masojojinsa bi annahum humul ghalibuna cewa su ne masu cin nasara faman zanna bi annahu la yansuru rusulahu duk wanda ya riya ya zaci cewa ya ɗauka cewa wai Allah baya taimakon manzanninsa wala yutimmu amrahu duk wanda ya zaci cewa Allah baya cika al'amarinsa wala yu'ayyiduhu duk wanda yake zaton Allah baya taimakon addininsa wa yu'ayyidu hizbahu wanda ke tsammanin Allah baya taimakon sojojin Allah wa yu'lihim wanda ke tsammanin Allah baya ɗaukaka al'amarin sojojinsa wa yuzhiruhum bi ada'ihi wanda ke tsammanin Allah baya baiwa mazowan shi nasara akan abokan gaban shi wa yuzhiruhum alaihim ya bayyana al'amarin masoyansa akan abokan gabansa wa annahu la yansur dinahu wa kitabahu wanda da yake tsammanin Allah baya taimakon addinin Allah da littafin Allah wa annahu yudilu shirka ala tauhid wanda ke tsammanin Allah zai bai wa kafirci nasara akan tauhidi wal batil ala alhaq wanda duke tsammanin Allah zai bai wa barna nasara akan gaskiya idalatan mustaqirra ya zama har kullun diman da'iman barna ce ke cin galaba akan gaskiya yadda hillu ma'ahat tauhid sakamakon haka al'amarin tauhidi ya sawarwarce wal haq al'amarin gaskiya ya sawarwarce id mihilalan la yaqumu ba'dahu abada ya zama tauhidi da gaskiya sun samu tasgaro wanda ba za su sake miƙewa a bayan haka ba duk wanda ke irin waɗannan zace-zace da aka lissafa malam ya ce faqad zanna billahi zanna sau to wannan yayi wa Allah mummunan zato wa nasabahu ila khilafi ma yaliqu bi kamalihi wa jalalihi kuma ya danganta Allah zuwa ga sabanin abin da ya dace da Allah abin da ya dace da cikar daraja Allah da daukakar sa wa sifatihi wa nu'utihi ya danganta Allah zuwa ga abin da bai dace da siffofin Allah ba fa inna hamdahu wa izzatahu domin lalle godiyar Allah da ɗaukakar darajarsa da buwayarsa wa hikmatahu da hikimarsa wa ilahiyatahu da kasancewarsa abin bauta ta aba zalika ba za ta dace da haka ba wa ta aba an yadhilla hizbuhu wa junduhu hikimar Allah bata yadda wato sojojin Allah su taɓe ba wa an takuna nusratu almustaqirra hikimar Allah bata yadda a ce ci cin nasara na dindindin wazzafaru da'im da cin galaba wanda yake madawwami li a'da'ihi hikima Allah ba ta yadda ya kasance ga kafirai ba al mushriki na bihi wanda suke shirka ma Allah al adili na bihi wanda suke daidaita Allah da waninsa faman zanna bihi zalika wanda duk yake tsammanin haka game da Allah fama arafahu to wannan bai san Allah bane wala arafa asma'ahu bai san sunayen Allah ba wala arafa sifatihi wa kamalihi bai san siffofi da cikar daraja Allah ba wa kadhalika man ankara an yakuna zalika bi qada'i wa qadri yace haka nan kuma wanda yake inkari yake musun cewa abin da ke faruwa na jarabawa da Allah yake wa muminai yana faruwa ne alhalin Allah ne ya kaddara ya hukunta ya zartar wanda da yake tsammanin ba haka ba fama arafa shi ma bai san Allah ba wala arafa rububiyyatahu bai san kasancewa Allah ubangiji ba wa mulkahu bai san girman mulkin Allah wa azamatahu da girman Allah ba wa kadhalika man ankara an yakuna qaddara ma qaddarahu min dhalika wa ghayrihi li hikmatin baliga haka nan wanda yake inkarin cewa abinda Allah ya jarabci musulmai da shi a Uhud Allah ya yi haka ne dan wata hikima haka ma a duk wata mas'ala abinda Allah ya kaddara akwai wata hikima baliga isasshiya wanda da yake inkarin haka shi ma bai san Allah ba wa ghayatu mahmuda wa ghayatin mahmudatin wanda yake musa cewa akwai wata manufa abin yabo yastahiqqu alhamda alaiha wacce ta cancanta a gode wa Allah sakamakonta wa anna zalika innama sadara an mashi'atin mujarradatin alhikma wanda da yake tsammanin haka ya faru ne kawai bisa ganin daman Allah ganin dama wacce ta tsiraitu daga wata hikima wa ghayatin matlubatin wanda ta tsiraitu daga wata manufa a bar nema iya ahabbu ilaihi min fautiha wacce wannan manufar Allah ya fi son wannan manufar fiye da a rasa ta وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقريرها عن الحكمة لإفدائها إلى ما يحب كما تشيوى سببا سامور ونما نفر wanda wannan sabubban suna da wahala waɗanda abin ya faru da su sun sha wahala sun gamu da gamansu to ba za a fitar da saboda sabubban nan masu wahala ba za a ce wannan abin ya wayi gari wannan kaddar ta wayi gari ba ta da hikima ba saboda mene saboda li isba'iha ila ma yuhibbu domin wannan wahalar da suka sha da wannan kuncin da suka sha zai riskar da su zuwa ga abin da Allah yake so ne wa in kanat makruhatan lahu koda kuwa Allah baya son wannan abu fama qaddaraha sudan Allah bai kaddarta musu mutuwa da cin nasara da aka yi a kansu hakanan kawai ba manufa ba wala an sha'aha abasan kuma Allah bai kirkiri wannan abin da wasa ba wala khalaqaha batilan kuma Allah bai kirkiri hakan da barna ba zalika zannu alladhina kafaru wannan shine abin da kafirai suke riyawa fa wailul lil ladina kafaru minan nari gwanin wuta da azaba ya tabbata ga kafirai Allah ka tsare mu malam yace واكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء akwai mutane da dama a cikin rayuwa wanda suke wa Allah mummunan zato zato wanda ba na gaskiya ba fima yahtassu bihim idan abu ya shafe su wa fima yaf'aluhu bi ghairihim da kuma abinda Allah ya hukunta akan wani su sai ga mutane suna ta mummunan zato ba sa kyautata wa Allah zato suna zargi dan me yasa Allah ya haka wala yaslamu an zalika illa man arafa Allah babu wanda yake tsira daga barin yi wa Allah mummunan zato sai wanda ya san Allah wa arafa asma'ahu wa sifati ya san siffofi da sunayen Allah wa arafa kuma ya san mujiba hamdihi wa hikmatihi abinda ke wajabta mishi ya gode wa Allah ya yaba wa Allah da hikimar Allah faman qanida min rahmati wanda ko ya cire rai daga rahmar Allah wa'ayisa min rauhihi ya zama ya yanke tsammani daga tausayin Allah faqad zanna bihi zanna sau ya fara kwatanta mana irin abubuwan da su zama mummunan zato ga Allah cire rai daga rahama Allah yanke tsammani daga tausayin Allah yanke tsammani daga samuwar kyakkyawar rayuwa da gafara da rahama to wannan munantawa Allah zato ne wa man jawwaza alaihi an yu'azziba awliya'ahu haka nan wanda yake ganin ya dace da Allah ya azabtar da majibuntan shi ma'a ihsanihim wa ikhlasihim bayan suna bautawa Allah bauta ta kyautatawa suna bautawa Allah bauta ta ɗayanta Allah wa yusawwi bainahum wa baina ada'i wanda yake tsammanin Allah zai daidaita tsakanin masoyan Allah da abokan gaban Allah kafirai faqad zanna bihi zanna sawi shi ma wannan yana munata wa Allah zato ne malam ya ci gaba da cewa wa man zanna bihi an yatruka khalqahu sudan wanda kuma yake tsammanin Allah zai bar halittun shi haka kara zube mu'attilina anil amri wan nahyi ba tare da ya aiko annabawa su yi umarni su yi hani ba wala yursilu ilaihim rusulahu Allah ba zai aiko manzanni ba wala yunazzilu alaihim kutubahu Allah ba zai sauka musu littafai ba bal yatrukuhum hamalan kal an'ami ya ba su kara zube kaman dabbobi faqad zanna bihi zanna sawi wannan ma yana muntawa Allah zato kaga wannan sune yan wato free thinkers kenan wanda suke cewa babu wata annabta babu wani manzo babu wani sako da Allah ya aiko to wannan ma muntawa Allah zato ne wa man zanna annahu lam yajma abidahu ba'da mautihim li thawabi wal iqabi haka na wanda yake tsammanin cewa bayan an mutu Allah ba zai tara bayi taron kiyama dan bayar da sakamakon aikin alkhairi da bayar da ukuba ta aikin da ba na alkhairi ba fidarin a wani gida yujazi almuhsina fiha da ihsani asa da Allah zai saka ma wanda ya kyautatawa wanda ya kyautata da kyakkyawa wal musi'a bi isa'atihi wanda ya munata a saka mushi da mummunan sakamako wa yubayyinu li khalqihi haqiqatan makhtalafu fihi sannan Allah ya bayyana ma halittu haƙiƙanin sabanin da suka yi a nan duniya wa yudhiru lil alimina kullihim sidqahu wa sidqa rusulihi sannan ya bayyana wa talikai ga baki ɗayansu gaskiyar shi Allah da gaskiyar manzanninsa wa anna a ada'ahu kanu humul kadibina kuma Allah ya bayyana wa mutane cewa abokan hamayyar Allah kafirai su ne makaryata wanda da yake tsammanin babu tashin alkiyama babu sakamako babu aljanna babu wuta yana ganin kawai rayuwar duniya ce in hiya illa hayatu da duniya na mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wanda yake musun alkiyama faqad zanna billahi zanna sawi wannan shi ma yana mura zato ga Allah ne wa man zanna annahu yudayyi'u alaihi amalahu salihah mun da yake tsammanin cewa aiki nagari da yayi za a lalata aikin allazi amilahu khalisan liwajhihi aikin da yayi don Allah alkarim da fuskar Allah mai girma alam tisali amrihi aikin da yayi don kwatanta umarnin Allah wa yubtiluhu Allah zai ɓata aikin alaihi bila sababin min al'abdi ba tare da bawa ɗin ne ya aikata wani abu da ya jawo sababin izuwa ga ɓata aikin ba kamar ya ridda ko ya zama kafiri ko makamanci haka aw annahu yu'aqibuhu bima la sun'a fi ko kuma Allah zai ma wani bawa ukuba akan abin da ba bawan ne ya aikata ba wala ikhtiyara la ko abin da ba bawa ne ya yi shi bisa zaɓinsa ba wala ƙudura ko abin da bawa ba shi da iko a kai wala irada fi husulihi ko abin da bawa bai isa ya nufaci samar da shi ba bal yu'aqibuhu huwa bal yu'aqibuhu ala fi'lihi huwa subhanahu bi amma Allah ya mishi uquba akan wannan aw dhanna bihi annahu yajuzu alaihi an yu'ayyida a'da'ahu ko wanda ya tsammanci cewa yana halasta ga Allah ya ba wa abokan gabansa kafirai ya ba su taimako alkazibina wanda suke makaryata alaihi suna karyata Allah bil mu'jizati Allah kuma ya taimake su da abubuwa wanda suka saba wa al'ada allati yu'ayyidu biha anbiya'ahu irin waɗanda Allah yake taimakon annabawansa wa rusulahu da manzanninsa wanda yake tsammanin Allah zai bai wani shaidani wata mu'jiza ko wani kafiri ko wani boka ko wani batacce Allah ya bashi mu'jiza irin ta annabawa da manzanni wa yujriha ala aidihim wanda ke tsammanin Allah zai gudanar da irin wannan mu'jiza a hannun kafirai yudilluna biha ibadahu sakamakon haka su samu halin batar da bayin Allah wa annahu yuhsinu minhu kullu shay'in yahsinu minhu kullu shay'in hatta ta'azibu man afna umrahu fi ta'ati wanda yake tsammanin cewa komai a wurin Allah in ya ga dama zai har ma Allah yana iya azabtar da wanda ya kare rayuwarsa wajen biyayya Allah fa yukhliduhu fil jahim in Allah ya ga dama ya sa shi a wuta asfala safilin can kasan na kasa wa yun'imu man istanfada umrahu fi adawati kuma wanda yake tsammanin cewa Allah zai iya sanya ni'ima ga wanda ya istanfada ya karar da umrahu shekarunsa fi adawati wajen gaba da Allah wa adawati rusulihi da gaba da manzanin Allah wa dinihi da gaba da addinin Allah fa yarfa'uhu ila a'la illiyina wanda ya tsammanin Allah zai daga wannan zuwa mataki mafi daukaka wa kilal amrayni indahu fil husni sawa suka ce ai duka a wurin Allah duka daidai ne wannan irin magana ainihin gulatu ne cikin sufai wanda suke ganin ko kai bauta ko kai kafirci abinda Allah ya ga dama shi zai baka wuta da aljanna duka nashi ne in ya ga dama zai kona salihai in ya ga dama ya sanya kafirai a cikin aljanna da haka ba sai kai bauta ba ka zauna kawai Allah ya baka abin da ya ga dama wannan magana ce ta gulatu sufiya to wanda yake faɗan irin wannan maganar shi shi ma malam yake cewa wa huwa la wala ya'rifu imtina'u ahadihima bai san ɗaya daga cikin bai yiwuwa ba wa wuqu'il akhari bisa faruwan ɗayan illa bi khabarin sadiqin sai inda labari na gaskiya wa illa fal aqlu yuqdi bi qubhi yaqdi bi qubhi ahadihima wa husn al akhar in ma ba a samu irin wannan a ce duka abu biyu masu kyau ne tabbatar da kyansu ko muninsu bai yiwuwa sai da wahayi kuma babu wahayi to hankali yana gaya mana cewa ɗayansu mai kyau ne ɗayan mummuna yin sakamako ga wanda ya aikin alkhairi da alkhairi da saka wanda ya aikin shari da shari wannan abu ne mai kyau aka san haka ba abu ne mai kyau ba hankali ma sai ya gaya mutum wannan faqad zanna ha eh fal aqlu la yaqdi bi qubhi ahadihima wa husn al-akhar in ba haka ba hankali bai iya hukunta kyan ɗayansu da munin ɗayansu ba zanna bihi zanna sau'i to ya shi ma wannan yawa Allah mummunan zato wa man zanna bihi annahu akhbara an nafsihi wa sifatihi wa af'alihi bima zahiruhu batil wanda kuma yake tsammanin cewa abinda Allah ya bada labari na siffofinsa da sunayensa da ayyukansa ya faɗi abu ne wanda a zahiri barna ce wato masu ƙaryata siffofin Allah kenan nan kuma wa tashbihun da wanda yake cewa a abinda Allah ya faɗa kwatance ne wa tamsilun da kuma masu cewa irin na Allah ɗaya ne da na halittunsa wa tarkul haqqi da kuma masu cewa abinda Allah ya faɗa ba gaskiya bane tarakal haqqa lam yukhbir bihi Allah ya ki faɗan gaskiya ne wa inna ma ramaza ilayhi rumuzan ba'ida ce Allah yayi ramzi ne yayi kodin ne yayi ishara isharori wanda suke manisanta wa ashara ilaihi isharatin mulghiza yayi ishara yayi nuni zuwa ga siffofinsa nuni wanda yake da sarkakiya mulghiza daga alghaz ridil ko puzzle abu wanda yake da sarkakiya wanda yake da lauje cikin nadi lam yusrih bihi lam yusarrih bihi Allah bai fito ya faɗi magana karara ba wa sarraha da'iman bit tashbihi wat tamthil wal batil ko da yaushe siffa Allah da ya faɗa game da sifatul khabariya sifatul fi'liya a sifatul zatiya duka ya faɗa ne abin da yake ko dai tashbihi yin kwatance tsakanin siffa shi da ta wasu ko tamfili ko badan siffa wata take iri ɗaya da ta bayi wal batil da kuma abin da yake barna ne ba gaskiya bane wa arada min khalqihi suka ce wai Allah yana so ne halittunsa an yatta'ibu an yut'ibu azharahu Allah yana so ne halittunsa su gajiyar da zukatansu da kwakwalansu wa kuwahum da ƙarfin basirarsu wa afkarahum da tunaninsu fi tahrifi kalami wajen murɗe ma'anar zancensa an mawadi'i daga mazbin zancen wa ta'awilihi da yin ta'awili ala ghairi ta'awilihi a bisa akasin fassarar da Allah ya faɗa karara wa yatatallabu lahu wujuhal ihtimalat wai Allah yana so ne mutane su karanta siffofin nan nashi da sunayensa su nema wa siffofin da sunayen wasu fuskoki na wasu ma'anoni da sunayen ke iya ɗauka almustakraha wanda suke abin kyama wata awilatin latihiya bil alghazi wal ahaji ashbah min ha bil kashfi wal bayan sannan su ba su fassara da ta'awili wanda yake wannan fassara ta fi dacewa da al alghaz da sarƙaƙiya da magana mai ainihin wato rudani wal ahaji da kuma al ahaji shine zance wanda yake mystery wanda yake kama almara ashbahu sun fi dacewa da almara da sarƙaƙiya min ha fiye da dacewarsu bil kashfi da fito da abu fili wal bayan da ƙara yin dalla da shi wa ahalahum fi ma'rifati asma'i suka ce wai Allah ya nuna wa mutane wajen sanin sunayen shi da sifofin shi ala uqulihim wa ara'ihim yace su je su yi amfani da hankalinsu da tunaninsu la ala kitabihi yace kada su tsaya akan littafin sa bal arada minhum suka ce wai Allah yana so ne Allah yahmilu kalamahu ala ma ya'rifunahu min khitabihim kada a dauki ma'anar maganar Allah a bisa abinda aka sani na ma'anar maganar larabawa wa lokacin da harshen larabawa ma'a qudratihi ala an yusarriha lahum bil haqqi alladhi yanbaghi tasrihu bihi tare da cewa fa Allah yana da ƙarfin ikon ya faɗi abin da yake so ya faɗa ƙarara wa yurihahum min al-alfazi ya ainihin wato hutashe da su daga lafuzza allati tuqi'u hum fi fi itiqadil batil wanda za su iya jefa su zuwa ga kudurci abin da yake ba daidai ba mai ma'ana idan sun kudurce zahirin abin da Allah ya faɗa sai zama sun kudurce abin da ba daidai ba falam yaf'al amma Allah ya kiya faɗi magana yadda za a gane din bal salaka bihim khilafa tariqil huda wal bayan hasali ma ya bi da su tafarkin da ya saba wa tafarkin shari'a da bayani wanda da yake irin faɗan wannan mugun magana faqad zanna bihi zanna sawi shi ma yana yi wa Allah mummunan zato wannan magana a sha'ira ne da gulat cikin wato mu'tazila da makamantansu malam ya ci gaba da cewa bal fa innahu in qala innahu ghairu qadirin ala ta'biri an al-haqq bil lafz sarih domin duk mutumin da yace Allah ba shi da iko na ya faɗi magana ƙarar yadda yake so allazi abbara huwa bihi wa salafu wanda shi mutumin ya iya faɗan magana da shi da magabatan shi faqad zanna bi qudratihi al-aziz to wannan yana ganin kenan kudrar Allah tana da gazawa wa in qala in har yace innahu qadir eh Allah yana da ikon yi walam yubayyin amma bai bayyana ba wa adala anil bayani ya bar yin bayani a gefe wa anit tasrihi ya kauce daga faɗan magana a tasrih karara bil haqqi ya faɗi gaskiya ila ma yuhimu ya koma ya amfani da abin da yake da akwai wahami akwai rudani a cikin shi bal yuqiu fil batil al muhal hasali ma abin na iya kaiwa zuwa ga barna wadda take ba mai yiwuwa ba wani itikadil fasidi hasali ma sai Allah ya faɗa abin da zai sa a kudurci mummuna aqida wanda da yake wa Allah wannan mugu zaton faqad zanna bi hikmatihi wa rahmatihi zanna sawi to yana munata zato ga hikima da rahama Allah wa zanna annahu huwa wa salafuhu abbaru anil haqqi bisari bisarihi dunallahi wa rasulihi yana ganin kenan shi mai faɗar da wannan magana da shi da magabatan shi akan wannan aƙida mummuna sun fi Allah da manzon Allah iya bayani kenan wa annal huda wal haqq fi kalamihim wa ibarati yana ganin cewa shari'a tana cikin zancen su na asha'ira da da da, da maganganun su amma kalamullah amma zancen Allah fa inna ma yu'khadhu min zahirihi tashbih sun ce abinda Allah ya faɗa karara sai dai a ga tashbihi a cikinsa wa tamsil da tamsili wa dalal da bata wa zahiru kalamil mutahawwikina alhayara amma zancen su wanda suke fagamniya da faɗi tashi huwal huda wal haq shine shari'a shine gaskiya wa hadha min aswa'i dhanni billahi wannan yana daga cikin mafiya munin zaton da ake wa Allah malaman asha'ira da mu'tazila wanda suke ganin cewa su magana su ita ce daidai magana Allah ba daidai bace abinda Allah ya ce yadda Allah ya fauka aidihim da ire-iren su ce ba daidai bane su magana shi tace daidai wannan barna ce to wannan yana daga cikin zato mafi muni da ake wa Allah fa kullu haula'i min adh-dhannina billahi dhanna saui wa min adh-dhannina bihi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyya yace duk waɗannan suna daga cikin da suke munatawa Allah zato suna daga cikin da suke zaton ƙarya game da Allah suna cikin da suke zato irin na maguzawa game da Allah wa man zanna bihi anna an yakuna fi mulkihi ma la yashau hakanan wanda yake tsammanin cewa wani abu zai faru a cikin mulkin Allah amma Allah bai so faruwan abin ba wala ya kadiru ala ijadihi wa takwini Allah ba zai iya samar da wannan abin ba faqad zanna bihi zanna sau'i shi ma wannan yana munata wa Allah zato wanda yake san Allah bai da kudura akan abin da yake so yi wa man zanna bihi annahu kana mu'attalan min al-azli ila al-abadi an an ya fa'ala duk wanda yake tsammanin Allah ya kasance ya wofanta tuntuni daga iya aikata wani aiki wala yusafu hina idan bil qudrati ala al sai ba a siffanta Allah da kudura akan aikata wannan aiki thumma fa thumma sara qadiran alaihi ba da allam yakun qadira sai daga baya ne Allah ya samu karfin ikon yin aiki da bai da karfin ikon aiki faqad zanna bihi zanna sawi wannan ma ya muntawa Allah zato ومن ظن به أنه لا يس la yasma'u wala yubsir wanda yake zan Allah baya ji baya gani wala ya'lamu bil mawjudati Allah bai san abin da ke faruwa a cikin halittu ba wala adadas samawati wal ardi wanda yake cewa Allah bai san adadin sammai da ƙasa ba wan nujumi walan nujumi Allah bai san adadin taurari ba wala bani adama wanda ke tsammanin Allah bai san yawan ƴan adam ba wa harakatihim da motsawarsu wa af'alihim da ayyukansu wala ya'lamu shay'an min al-mawjudati fil a'yani wanda ke tsammanin Allah bai san wani abu ba game da halittun da ke duniya faqad zanna bihi zanna sau'i shi ma wannan yana munata wa Allah zato malam ya ci gaba da cewa wa man zanna bihi annahu fawqa samawatihi ala arshihi ba'inan min khalqihi wa anna nisbata dhatihi ta'ala ila arshihi كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها وأنه أسفل كما أنه أعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصره wanda kuma yake zaton cewa Allah ba yi da ji ba yi da gani wala ilma lahu ba yi da ilimi wala irada ba yi da nufata wala kalama ya qulu bihi ba shi da wata magana da yake wa annahu la yukallimu adan min al-khalqi kuma cewa Allah baya magana da kowa wala yatakallamu abadan cewa har abada Allah baya magana wala qala wala yaqulu Allah bai taba zance ba kuma baya yi wala lahu amrun wala nahyun yaqumu bihi Allah bai da wani umarni ko hani faqad zanna bihi zanna sawi wannan ma magana mu'tazila ne gulatu daga cikin su wa man zanna bihi annahu fawqa samawati wanda ya riya cewa Allah yana saman sammai ala arshi yana saman al'arshi ba'inan min khalqi nesa da halittunsa wa annan nisbata zati ta'ala ila arshi kuma dangantaka Allah da al'arshi ka nisbatiha ila asfalis safilina kaman dangantaka sane da mafi ƙasan na ƙasa wa ilal amkinatin lati yurgabu an zikirha kuma ya danganta Allah zuwa ga wuraren da ake kyamar faɗi kamar ya ce masai ya ce bola da sauransu ya ce Allah yana ko ina kenan kama annahu a'la wa annahu asfalu yace Allah yana kasa kama annahu a'la kamar yadda yake sama faqad dhanna bihi aqbaha dhanni wa aswa shi ma wannan mummunan zato ne ga Allah wanda yake cewa Allah yana sama a lokaci guda kuma yana kasa Allah yana ko ina wa man dhanna bihi annahu yuhibbu al-kufra wanda yake tsammanin Allah yana son kafirci wal fusuka Allah yana son fasikanci wal isyana yace wai Allah yana son sabo wa yuhibbu al-fasada Allah yana son barna kama yuhibbul imana kama yadda yake son imani wal birra da biyayya wa ta'a da da'a wal islah da yadda yake son gyara faqad zanna bihi zanna sawi wannan shi ma ya muna da ga Allah wannan ko maganar jabariya ne da gulatu sufiya waɗanda suke shakwada tsakanin mashi'a kauniya da kuma arrida wal mahabba su ce ai komai ma kai Allah ne ya so ya ga dama kai da haka Allah yana so za su ce da wanda yake masallaci da wanda yake coci da wanda yake salati da wanda yake ashar duk ɗaya ne a wurin Allah kowanne Allah yana so duka ayyuka ne da Allah ya ga dama ya so ai wa man zanna bihi annahu la yuhibbu wa la yarda wanda yake tsammanin cewa Allah baya so baya ki wala yakdabu Allah baya fushi wala yasqatu Allah baya fusata daga aikin wani bawa na barna wala yuwali wala yuadi wanda da yake cewa Allah baya kauna baya kiyayya wala yaqrubu min ahadin min khalqihi cewa Allah baya kusanta wani daga cikin bayi wala yaqrubu minhu ahad kuma wani bawa bai kusantuwa ga Allah wa anna zawati shayatini fil qurbi min zatihi ka zawati malaikati al muqarrabina wa awliyaihi al muflihina cewa kuma kusancin da shedanu ke da shi zuwa ga Allah daya yake da kusancin da bayin Allah nagari cikin mala'iku da waliyan Allah suke wanda ya ce haka shi ma faqad zanna bihi zanna sawi shi ma ya munata wa Allah zato wa man zanna annahu yusawwi bainal mutadabbain wanda yake riya cewa Allah yana daidaita tsakanin abubuwa guda biyu da suke kishiyan juna aw la yufarriqu bainal mutasawain ko kuma yace Allah baya raba tsakanin abubuwan da suke daidai da juna min kulli wajhin ta kowace fuska aw yuhbitu ta'atil umri almadid ko kuma a ce Allah yana watsar da da'ad da mutum yayi a tsawon rayuwarsa al-khalisa wadda aka yi dan Allah as-sawaba bi kabiratin wahida ya barnatar da ladan da aka aikata aikin alkhairi tsawon rayuwa saboda wani zunubi kwaya daya takunu ba'adaha wanda aka yi bayan ayyukan alkhairin fa yukhladu fa yakhludu fa'ilu tilka ta'ati fi an daga nan sai a saka wanda ya ayyukan alkhairin nan a cikin wuta saboda zunubi kwaya daya abadal abidina zuwa ƙarshen ƙarshen abada bitilkal kabira saboda wannan zunubin kwaya daya wannan maganar khawarija kenan masu kai mutum wuta saboda zunubi kwaya daya wa yuhbitu biha jami'a ta'atihi ce Allah zai wargaza gaba daya da'ad da mutumin nan yayi wa yukhalliduhu fin nari ya sa shi fil azabi ya dawoma da shi cikin azaba kama ya khuludu man la yu'minu bihi tarfata aini kama yadda wanda bai imani da Allah ba ko da tsubtawa ido shi ma zai tabbata a wuta haka wancan da ya imani da Allah ya aikin alkhairi amma ya sabo kwaya ɗaya suka ce shi ma dan wuta ne khalidina fiha wa qad istanfada sa'ati umrihi fi masakhitihi wa mu'adati rusulihi wa dini wannan na ƙarshen na biyu wanda zai tabbata a wuta saboda ya cinye rayuwarsa wajen gaba da kiyayya da annabawa da addinin Allah wanda da yake tsammanin cewa tsakanin mumini da ya taba yin sabo da kafirin da bai taba imani ba duka za sa su a wuta iri daya su tabbata a wuta iri daya khalidina fiha abada faqad zanna billahi faqad zanna bihi zanna sawi wannan shi ma ya muna ta zato ga Allah wa bil jumla mala yace a takeice faman zanna bihi khilafa ma wasafa bihi nafsuhu wanda yake tsammanta wa Allah sabanin abin da Allah ya siffanta kanshi da shi ko wasafahu bihi rusulahu sabanin abin da manzannin Allah suka siffanta Allah da shi wa attala haqa'iqa ma wasafa bihi nafsuhu duk wanda yayi watsi da gaskiyar abin da Allah ya siffanta kanshi da shi wa wasafathu bihi rusuluhu duk wanda yayi watsi da gaskiyar abin da manzannin Allah suka siffanta Allah da shi faqad zanna bihi zanna sauri shi ma wannan ya muna zato ga Allah wa man zanna anna lahu walada haka wanda ya ce Allah na da ɗa au sharikan ko ya riya cewa Allah yana da abokin tarayya au anna ahadan yashfa'u indahu biduni idni ko ya riya cewa za a samu wani wanda zai ceto gaba ga Allah ba da izinin Allah ba au anna bainahu wa bain khalqihi wasa'ita haka wanda ya zaci cewa tsakanin bayi da Allah su akwai wasu masu shiga tsakankani akwai wasu agent shehunnai kenan yarfa'una hawa'ijahum ilayhi waɗanda ke daga bukatun bayi zuwa ga Allah au annahu nasaba li ibadihi awliya min duni ko kuma suka riya cewa Allah ya kafa wasu waliyau waliyai kuma bayan Allah su za a dinga bautawa su kuma suna kusantar da mutane zuwa ga Allah ya taqarrabuna bihim ilayhi za ka nemi kusanci da Allah ne ta hanyar yin da'a da bauta ga wannan waliyin wa ya tawassalu na bihim ilai ka zama kana neman tsanantuwa da wannan waliyin zuwa ga Allah wa ya ja'alunahu wasa'ida bainahum wa bainahum a sanya wannan wali ya zama shine mai shiga tsakani tsakaninka da Allah fa yad'unahum a dinga roƙon waliyan wa yuhibbunahum a dinga kaunatar su ka hubbihi irin kaunar da ya kamata ya aiwa Allah wa yakhafunahum a dinga jin tsoron waliyan nan wa yarjunahum a dinga fatan alheri a wurin su wanda da yake haka faqad dhanna bihi aqbaha dhanni wa aswa wannan yana muna zato mafi muni ga Allah wa man dhanna bihi annahu yanalu ma indahu bi ma'asiyatihi wa mukhalafati haka nan wanda yake tsammanin zai samu abin da ke wurin Allah amma ta hanyar saban Allah da sabawa al'umarnin Allah kama yanaluhu bi ta'ati ya ce daidai wa daida ne zai iya samun wannan da sabo zai iya samu kuma da da'a wa taqarrubi ilayhi ko da bin Allah faqad zanna bihi khilafa hikmatihi wa khilafa mujibi asma'i wa sifati da yana raya wa Allah sabanin abin da hikima Allah take hukuntawa sabanin abin da sunaye da sifan Allah suke hukuntawa wa huwa min su'ir zan shi ma wannan yana daga cikin amin zanna sau'i mummunan zato wa man zanna bihi annahu idza taraka li ajlihi shay'an lam yu'awwidhu khairan minhu wanda yake tsammanin cewa in ya bar wani abu dan Allah Allah ba zai canza masa da abin da ya fi shi ba aw man fa'ala li ajlihi shay'an lam yu'tahu lam yu'tihi afdala minhu ko kuma wanda yake tsammanin cewa in ka aikata wani aiki Allah ba zai baka mafi kyau fiye da abin da ka aikata dan shi din ba faqad zanna bihi zanna sawu shi ma wannan yana muna zato ga Allah ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم wanda yake tsammanin cewa Allah yana fushi da bawansa yau bawan ukuba ba tare da bawa yayi wani zunubi ba wala sababun min al-abdi illa bi mujarradil mashi'a babu wani sababi daga bawa sai kawai don haka Allah ya so wa madul irada da kuma tsuran nufin Allah faqad zanna bihi zanna sau shi ma wannan yana yi wa Allah mummunan zato wa man zanna bihi annahu idza sadaqahu fi raghabati war rahaba wa tadarra ilayhi wa sa'alahu wasta'ana bihi wa tawakkala alayhi annahu yukhayyibuhu wa la yu'tihi ma sa'alahu faqad zanna bihi zanna sau wanda yake tsammanin cewa idan ka gaskata Allah ka tsorace shi kuma ka ƙaunaci abin da ke wurinsa ka rankwafa gaba ga Allah ka roƙe shi ka nemi taimakon Allah ka dogara ga Allah duk da waɗannan to Allah zai tabar da kai ya hana ka abin da ka roƙe shi duk wanda yake wannan tsammanin faqad zanna bihi zanna sawi ba shakka yana munan zo ga Allah wa zanna bihi khilafa ma huwa alu kuma yayi wa Allah zato sabanin abin da Allah ya saba da shi ومن ظن به أنه yusibuhu idza asahu bima yusibuhu bihi idza ata'ahu wanda kuma da yake tsammanin cewa sakamakon da Allah yake bayarwa in an yi da'a daya yake da sakamakon da Allah yake bayarwa idan an saba mishi wasu alahu zalika fi du'a'i har ma yake addu'a ya ce Allah in ka ga dama ka bani in ka ga dama kan ka bani faqad zanna bihi khilafa ma yaqtadi taqtadi hikmatuhu wa hamdu ya yi wa Allah zato sabanin abin da hikimar Allah take hukuntawa wa khilafa ma huwa ahluhu wa ma la yaf'alu ya kuma yi ma Allah zato sabanin abinda Allah yake ya cancanta ya aikata kuma yayi ma Allah zato akan abinda Allah bai aikata wa man zanna bihi annahu idza aghdabahu wa asqatahu wa awda'a fi ma'asi thumma ittakhadha min dunihi waliya wanda yake tsammanin cewa idan ya fusata Allah yayi wa Allah abinda Allah zai ji fushi ya kutsa cikin saban Allah amma kuma a gefe guda ya riko da wani wali wada amin dunihi malakan ko ya kira wani mala'ika kuma bayan Allah au basharan hayyan ko wani dan adam rayayye au maitan ko matacce yarju bi zalika an yanfa'ahu inda rabbi yana fatan wannan bawan ya amfane shi a wurin Allah wa yukhallisuhu min azabi ya kubutar da shi daga azaba Allah faqad dhanna bihi dhanna saw wannan ma ya muna da ga Allah wannan shine abin da sufaye suke faɗa gulat sufiya za ka yi saban da duka ga dama amma in kana bin wani shehi ko wani waliyi ba ku wa zalika ziyadatu fi bu'dihi min Allah wa fi azabi wannan zai ƙara nesanta shi daga Allah kuma ya ƙara kusantar da shi zuwa ga azaba Allah wa man dhanna bihi annahu yusallitu ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ada'ahu taslitan mustaqiran da'iman fi hayati wa fi mamati duk wanda yake tsammanin Allah subhanahu wa ta'ala zai baiwa abokan gabansa nasara akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama nasara tabbatacciya tun a rayuwarsa da bayan mutuwarsa wabtalahu bihim la wabtala wabtalahu bihim la yufariqunahu kuma ya jarabci annabi sallallahu alaihi wasallama da su kuma ba za su taba rabuwa da shi ba falamma ma tastabdalu istabaddu bil amri wanda yake tsammanin cewa waɗanda suke kusa da manzon Allah ɗinnan sallallahu alaihi wasallama da ya mutu sun kwace komai duna wasiyatin ba tare da sun bi abin da waye wasiya akai ba wa zalamu ahlul baiti wanda ya raya cewa sahabbai sun cuci ahlul baiti sun cuce su wa salabuhum haqqahum sun kwace musu haƙƙin su wa azalluhum sun kaskantar da su wa kanatul izzatu wal ghalabatu wal qahru li ada'i wanda da yake tsammanin cewa waɗannan mutanen gashi ba sa san annabi sallallahu alaihi wasallam amma kullum su suke cin nasara suke da izza suke da ƙarfi da'iman diman da'iman min ghairi jurmin wala zambin da auliyai ba tare da cewa ma'abotan shi sun yi zunubi ba ko sun yi wani sabo wa alhaqi masu gaskiya sun yi sabo ba huwa yara qahrahum lahum Allah yana ganin yadda ake karya masu gaskiya wa ghasbahum iyahum haqqahum Allah yana kallon yadda aka ce wai an ƙwace musu mulkinsu wa tabdilahum dinar bihim Allah yana gani wai suka canza addinin Allah wa huwa yaqdiru ala nusrati awliyai alhalin Allah yana da ƙarfin taimakon mazuwansa wa hizbi yana da ƙarfin taimakon ƙungiyarsa wa jundi yana da ƙarfin taimakon sojojinsa wala yansuruhum amma Allah yake taimakon su wala yudlihim Allah yake mai da su su zama sune a sama bal yudilu a'da'ahum alaihim abadan Allah ya sa abokan gabansu kullum suna saman su sun maja'alal mubaddilina lidinihi mudaji'ihi fi hufrati mudaji'ihi fi hufrati sannan kuma Allah ya sanya waɗannan waɗannan da suka aw annahu la yaqdiru ala zalika ko kuma ya zama Allah su ce san bai da karfin haka bal hasala hadha bi ghairi qudrati wala mashati su ce a ai wannan abin ma da ya faru na kwace mulki da kaza da kaza da su abubakar da umar suka yi ya faru ne ya fi karfin Allah ne sun maja'alal mubaddilina ko mubaddilaini lidinihi mudaji'aihi fi hufrati sannan kuma Allah ya sa waɗannan guda biyu da ku ƴan rafida kuke cewa sun ɓata addinin Allah ya sanya su zama su ne masu kwanciya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makwabtan shi a kabarinsa yusallimu ummatuhu alaihi wa alaihi kullun al'umma suka je za su gaishe da manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kabarinsa to ana gaishe shi ne tare da su assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya abubakar ya abubakar assalamu alayka ya umar duk waɗannan kuka ce a haka Allah bai san su amma ya bari aka yi haka kulla wakacin kullum ana gaishe shi ana gaishe su kama ta zunnuhun rafida kamar yadda duk wannan mugayen zata da can na yan shi'a ne rafida su suke tsammanin cewa bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya jarabce shi da wasu abokai marasa gaskiya marasa mutunci sun ci mutuncin mutanen gidan shi sun yi kaza sun canza wasiya sun kwace kaza sun kwace kaza duk wannan mugun zato ne na yan shi'a rafida duk wanda yake haka faqad zanna bihi aqbaha dhanni wa aswa'a yana wa Allah mummunan zato sawa'an qalu innahu qadirun ala nusrati daidai wa daida da wanda suka ce Allah yana da karfin da zai yi taimakon wa yaj'alu lahum ad-dawla wa zafar Allah ya ba su mulki da cin nasara aw annahu ghairu qadirin ala zalika da wanda suka ce Allah ya gaza ne ya kasa ta'ala Allahu amma yaqulu ulwan kabira fahum qabihuna fi qudrati duk waɗannan suna sukan kudrar Allah aw fi hikmatihi wa hamdihi suna sukar hikimar Allah da godiyarsa وذلك من ظن السوء wannan ya daga cikin mummunan batu wala raiba anna ar-rabb alladhi fa'ala hadha baghid ila man dhanna bihi dhalika ghayra mahmudin indahum hakika ubangijin da ya aikata irin wannan a wajen su to abin ki ne shi kanshi ubangijin kuma ba sa gode masa wa kana al-wajibu an yaf'ala khilafa dhalika alhalin sabanin haka shi ya kamata ya aikata لكن رفعوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه بخرق بخرق أعظم منه سيدي واتو سن بيو باين ونن واتو زتو دا كركرن ون أبو دي فيش موني دا جرما واستجاروا من الرمباء بالنار suka je suka fake a cikin wato wuta suka bar zafin rana suka fake a cikin wuta faƙalu suka ce lam yakun hadha bi mashi'atin lahi suka ce duk wannan abu da ya faru ba da ganin daman Allah ba wala lahu qudratun ala dafi kuma Allah bai da ƙarfin hana faruwan wannan wa nasri awliya'i Allah bai da ƙarfin taimakon mazuwansa fa innahu la yaqdiru ala af'ali ibadi suka ce Allah bai da iko akan ayyukan bayinsa wala hiya dakhilatun tahta qudrati kuma ayyukan bayi ba sa shiga cikin ƙarfin ƙudurar Allah فظنوا به ظن إخوانهم المجوس الثانوية بربهم sai suka muna zato ga Allah irin zaton wato ‘yan uwansu majusawa waɗanda suke da alloli biyu Allahn alheri da Allahn sharri wa kullum mubtilin wa kafirin wa mubtadi'in maqhurin mustadhillin fa huwa yadhunnu bi rabbih dhanna sawi haka zaka ga duk wani mabarnaci da duk wani kafiri da duk wani ɗan bid'a wanda ya zama an fi ƙarfinsa suna ta mamaye bid'arsa suna ta tona asirin bid'arsa za ka ga yana wa Allah mummunan zato wa annahu aula bin nasari wa zafari zai dinga tsammanin cewa shi a cikin barnarsa ko kafircinsa ko bid'a shi ya kamata ya ci nasara wal uluwi min khusumi shi ya kamata ya zama ya ɗaukaka akan abokan hamayyarsa fa aktharul khalqi bal kulluhum بل كلهم إلا من بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء mafi yawan halittu ya ce kai ko kuma ka ce dukkanin halittu in banda wanda Allah ya tsare ɗan kaɗan za ka ga suna munasa wa Allah zato fa inna ghaliba bani adama ya atakidu annahu makhbusun makhbusul haqqi galibin 'yan adam suna tsammanin Allah subhanahu wata'ala ya kwace musu wani haƙƙinsu da ƙarfin tsiya na ƙisu da haƙƙi duk mafiyon 'yan adam suna ganin abin da Allah ya basu to rabo ne wanda yake na ƙasashe wa annahu yastahiqu fawqa ma a'tahu Allah yana ganin abin da ya kamata Allah ya bashi ya fi wanda ya bashi dukiya ko ƴaƴa ko sarauta ko ilimi kowa abin da ya samu a duniyar nan mafi yawan mutane zaka ga aikin shi na nuna cewa abin da yake so a wurin Allah ya faka yana ganin kuma shi Allah bai kyauta mishi ba da ya bashi iya wannan wa lisanu halihi yaqul halin aikin sana cewa ko bai faɗa da baka ba amma gaɓoɓin shi da take-taken shi da utterances ɗin shi suna nuna kamar yana cewa ne zalama ne rabbi Allah ya cutar da ni wa mana alima asaiku Allah bai bani abin da ya kamata ya bani ba wa nafsuhu tashhadu alaihi bidhalika ran shi na shaida haka wa huwa bilisanihi yunkiruhu amma da harshe ba zai iya faɗan haka ba amma aikin shi na gwada haka wala ya tajasaru ala tasrihi bihi ba zai iya tsaurin ido ya furta ya ce gaskiya Allah bai kyauta mishi ba amma aikin shi na gwada haka yake nufi baya yabawa baya ganin na ƙasa da shi wa man fattasha nafsahu malam yace duk wanda ya tsaya yayi checking din zuciyarsa ya duba ko ina wa taghalghala fi ma'rifati daqa dafa inha ya kutsa wajen sanin abin da ke boye cikin zuciyarsa wa qawayaha ya kutsa wajen ya fahimci abubuwan da suke na ɗaiɗaya a cikin zuciyarsa ra'a zalika fiha kamina zai ga wannan mummunan zaton ga Allah yana nan a ɓoye kumunan nari fi zinadi irin yadda wuta take ɓoye a cikin triga yadda alburushi yake ɓoye a cikin wato a a me yake ce mishi kunama bindiga ne ko kwaɗan bindiga abinda yake ja a harba da shine azzinat faqba zinada man shi'ita yunabbi'uka shararahu amma fi zinadi in kana so ka san sharrin da mutum yake akai to kai trigger abin da yake so ya faɗa ka ja shi da magana zaka ji zai bayyana maka irin zaka ji ya fara korafi da tazammuri Allah bai kyauta mashi mishi yana cikin wahala yana cikin talauci ya kamata a ce ya fi haka ya za ya samu kanshi a cikin wannan matsala ko da bai danganta ga Allah kai tsaye ba zai daidai magana akan larurori matsaloli damuwa tashin hankali fitina ba zai faɗa alheri ba to wannan munatawa Allah zato ne walau fatashta am man fatashtahu da za kai cakin wani kai cakin ɗin shi la ra'aita indahu ta'attuban alal qadari wa malamatan lahu zaka ga yana zagin kaddara yana zargin kaddara wa qatirahan alaihi kuma zaka ga yana kokarin kawo recommendation cewa ga abin da ya dace a yi khilafa ma jarabi yana so ya dinga nunawa cewa da dai ma ba haka ya gudana gare shi ba da kamata ya yi kaza ya gudana gare shi wannan hu kana yan bugai an ya kuna kaza wa kaza ya dinga nuna cewa shi ai mutum ne da ya kamata a ce ya samu matsayi iri kaza ko ya samu martaba iri kaza ko ya samu ɗaukaka ko wadata iri kaza wanda bai samu ba fa mustaqillun wa mustakthirun sai dai ka samu wani na karanta wannan mummunan zaton wani kuma yana yawaitawa kowa gwargwadon imaninsa da hankalinsa da tunaninsa wa fatish nafsaka hal anta salimun min zalika malam yace kai da kake aka ce ka cikin din wani to kafin ka cikin din wani yi cikin din kanka shin kai ma kana da irin wannan rabo na mummunan tunani ga Allah sai kai maza ka tuba fa in tanju minha tanju min zi azimati in ka tsira daga wannan mummunan zaton to ka tsira daga wani wani babban bala'i wa illa in ko baka tsira ba fa inni la ikhaluka najiya yace ba na tsammanin zaka tsira har abada wannan baiti ne shahararre yayi tafa'uli da shi ne ana danganta baitin ko daga al-aswad ibnu sari' as-sa'idi ko kuma ga al-aswad nam al-aswad ibnu sari' at-tamimi wanda sahabi ne kamar yadda yake cikin tafin al-bayan wa tabiyin na abu usman al-jahid wasu kuma suna nassaba baitin ga farazdak kamar yadda yake cikin tabaqatu fuhuli shu'ara da ibnu salamin al-jumahi da kuma a cikin al-agani kuma har ila yau an danganta ga al-aswad da farazdak da kuma wani mawaki mai suna as'as ibnu salama kamar yadda yake cikin al-mustaqsa fi amsal al-arab wallahu ta'ala alam malam yace falyata'ayyan al-labibu فليعتن اللبيب الناسه لنفسه بهذا الموضع mutumin da ke da hankali wanda ke wa kanshi kuma karatun tanasu ya tsaya ya kalli wannan tunanin ka daina yi wa Allah mummunan zato bala'i ne ba dan kankani ba wal yatub ila Allah ta'ala kai mai hankali wanda ke wa kanshi karatun tanasu yi kokari ka tuba zuwa ga Allah ubangiji subhanahu wataala wal yastaghfirhu ka nemi gafara Allah kullama waqata min zannihi bi rabbihi zanna sau duk sanda ka ji wani abu na mummunan zato a zuciyarka ya zo game da Allah yi maza ka tuba kai istighfari wal yadhulla sau'a bi nafsihi mai kan kai wa Allah mugun zato ka dinga yi wa kanka ne allati wanda ranka din hiya ma'awa kullu su'in ita ce dama mazaunar duk wata barna wa man ba'u kulli sharri kuma mabubuga ce ta duk wani sharri al murakkaba al jahl wal zulmi ranka wanda aka aka aka aka aka yi moldin shi aka gina shi akan jahilci da zalunci fa hiya aula bi dhanni sau'i min ahkamil hakimina kanka ya kamata ka zarga da mummuna fiye da ka zargi Allah mafi hikiman masu hikima da cewa ya maka mummuna wa adalil adilina Allah mafi adalcin masu adalci wa arhamir rahimina Allah mafi rahamar dukkanin masu rahama al-ghaniyyul hamid Allah wanda yake mawadaci kuma shayabo allazi lahul ghinat tam wanda yake da cikakkiyar wadata wal hamdu tam Allah wanda yake da cikakkiyar yabo wal hikmatu tamma Allah wanda yake da cikakkiyar hikima al munazzahu an kulli sau'in Allah wanda ya ya tsira daga duk wani abin muni fi zatihi wa sifatihi a zatinsa da sifofinsa ya tsira daga dukkan mummuna wa af'alihi wa asma'ihi ya tsira daga dukkan mummuna a sunayensa da sifofinsa fa zatuhu la hal kamalul mutlaq min kulli waje zatin Allah yana da cikakkiyar kamala ta kowace fuska wa sifatuhu kadhalika hakanan sifofin Allah suna da cikakkiyar kamala ta kowace fuska wa af'aluhu kadhalika haka ayyukan Allah suna da cikakkiyar kamala ta kowace fuska kulluha hikmatun wa maslaha dukkanin ayyukan Allah akwai hikima akwai maslaha akwai abin da yake da amfani a ciki wa rahmatun wa adlun kuma dukkanin ayyukan Allah rahama ne da adalci da talauci da wadata da lafiya da cuta da zaman lafiya da tsoro da yunwa da koshi da duk halin da ake ciki wadatar ruwa ko fari na ruwan sama to hikimar Allah ce kuma adalcin Allah ne kuma akwai maslahata sa Allah ya haka wa asma'uhu kulluha husna sunayen Allah kuma gaba ɗayan su kyawawa ne sai ya kawo wasu baitoci waɗanda nashi ne na kanshi da yake cewa fala tadnun bi rabbika dhanna sau'in fa inna Allah aula bil jamili wala taznun bi nafsika qattu khaira wa kayfa bi zalimin janin jahuli وقل يا نفسي مأوى كل سوء أيرجى أيرجى الخير من ميت بخيل وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستهيل وما بك من تكا فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل يتي فلا تظن بربك zanna sauyi kar ka dinga wa Allah ubangijinka mummunan zato fa inna Allah aula bil jami Allah ya fi cancanta a mishi kyakkyawan zato wala tazunnu bi nafsika qattu khaira kar ka dinga tsammanin alkhairin da ka samu naka ne na kanka wa kaifa bi zalimin jannin jahuli ta ina wanda yake azzalimi mai mai sabo mai wauta zai aikata aiki mai kyau da kan kanshi sai Allah ya baka tawfiki zaka iya yi wa qul ka ce ya nafsi ya nafsi ba ya nafsu ba domin akwai ya'un da aka cire ya nafsi kenan ma'uwa kulla sau'in ya ke wannan rayuwa ta wadda take mazaunin duk wani mummuna ayrujal khairu min maitin bakhili zai yi a samu wani alkhairi daga gawa marowaciya wa dhunna bi nafsika sau'a ka dinga zaton barna daga kanka tajidha zaka samu barna kuma kadhaka wa khairuha kal mustahili kuma kasancewa samun alkhairi daga kan kanka to kamar abu ne da yake ba zai yiwu ba wa ma bika min tukan in kaga Allah ya baka jin tsoron Allah fiha ga rayuwarka wa khairin da kuma alkhairi fatilka mawahibur rabbil jalil wannan kyauta ce baiwa ce daga Allah ba iyawarka bane walaysa biha wala minha ba kyakkyawan tsoron Allah da alkhairin ba naka bane wala minha ko ba daga kai bane daga Allah ne walakin minar rahmani sai dai daga Allah ne fashkur dalili ka gode wa Allah wanda ya sa ka akan tafarki madaidaici wal maqsudu malam yace abin nufi da wannan dogon zancen ma suqna min hadhal kalami fi min qawli mun yi wannan dogon zancen game da masu wa Allah mummunan zato ne karkashin fadin Allah wa ta'ifatun qad ahammatum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyah an samu wasu ɓangare a cikin waɗannan mutane da za a tafi yaƙi da su al'amarin rayuwarsu ya fi ba su sha'awa fiye da al'amarin Allah suka wa Allah mummunan zato irin zaton jahiliya yace sun ma akhbara anil kalami allazi sadara an zannihim al ya dawo kan asalin tarihin yaƙin kenan yace sai kuma Allah ya bada labarin abin da ya faru na zancen da suka yi daga wannan mugun zaton wa huwa qawluhum shine faɗan su da suka ce hal lana min al-amri min shay'un shin muna da wani al'amari a cikin abin da ke faruwa wa qauluhum da fadin su law kana lana min al-amr shay'un ma qutilna hauna wallahi da muna da yadda zamu yi ba za mu bari a kashe mu anan ba falaysa maqsuduhum bil kalimati al-ula wa thaniya isbat al-qadari wannan kalmomin da suka yi cewa hallana min al-amr min shay'in ai ba mu da wani al'amari da kuma cewa da muna da yadda zamu yi ba za kashe mu anan ba ba wai kalma ce ta gaskiya ta imani da kaddara ba ورد الأمر كله إلى الله bawai suna mai da al'amari ga Allah ba ne, walau kana zalika maqsuduhum walau kana zalika maqsuduhum bil kalimatul ula lama zummu alai da a ce imani da kaddara ya sa suka ce hallana min al'amri min shay'in da ba a zarge su akan haka ba wala ma hasunar raddu alaihi bi qawli kuma da ba a mai musu da martani da fadin sa qul innal amra kullahu lillahi da ba ce musu ai al'amari gaba ɗaya na Allah bane wala kana masdaru hadha dhanni dhanna al-jahiliya kuma da ba a siffanta wannan zaton nasu da cewa zato ne na maguzanci ba wali hadha qala ghayru wahid min al-mufassirin inna dhannahum al-batil hahuna dan haka fiye da mutum daya daga cikin malaman tafsiri suka ce zaton da suka yi anan na barnan shine huwa takzibu bil qadri shine ƙaryata kaddara wa dhannuhum anna al-amra law kana ilayhi da kuma abin da suke zaton cewa da a ce al'amari a gare su yake wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashabu taba'an lahum yasma'una minhu suna nufin da a ce annabi na jin maganar su shi da sahabbai suna bin bayan ra'ayinsu lama asabahumul qatl aida ba a kashe su ba wala kana an-nasr wa zafaru lahum kuma da su ne za su ci nasara su samu nasara akan abokan gaban su فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية سي الله يقري تاسو أكن ون ممولا زتن سكي ون زتون الجاهلية وهو الظن المنصوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القدر والقضاء قضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه الله يسفن تشوى ون إرن زتو شين زتن أهل الجهل zaton maguzawa waɗanda suke riya cewa bayan Allah ya zartar da ƙaddara ya gudanar da abin suna da wani ƙarfin da za su iya tunkuɗe ƙaddara Allah wa annal amra law kana ilayhi suka zaci cewa da a ce abin a hannunsu yake lama na fadal qada'u da wannan abin da Allah ya zartar da ba zai faru ba Allah ya zartar da cewa sai an kashe sahabbai a Uhud amma su suna jin cewa da su suke da ta cewa ba za su bar wannan kadarar ta Allah ta faru ba kaga wannan shine magudancin nasu fa akzabahumullahu biqawli shine Allah ya kareta su da yake cewa qul innal amra kullahu lillah kace musu dukkanin al'amari yana ga Allah ma'ana al'amarin al'amrul qadari da al'amru shar'i kamar yadda Nasir Sidi yake faɗa al'amarin kaddara na faruwa abu ko rashin faruwarsa da al'amarin umarni cewa a yi kaza ko ka yi kaza duka haƙƙin Allah ne ba wanda yake da haƙƙi a kai da haka wani je Allah yake cewa kul inna mal ghaibu lillah ka ce musu gaibi abin da zai faru gaba a wurin Allah yake da kuma falahul akhiratu wal ula da irin su ne Allah yake da farko kuma shi ke da karke malam yace fala yakunu illa ma sabaka bihi qada'uhu wa qadruhu babu abin da zai faru sai abin da ya gabata cewa Allah ya hukunta kuma ya zartar da shi wajara bihi ilmuhu wa kitabuhu sabiq kuma ilimin Allah da rubutun Allah da ya gabata ya gudana akan wannan Allah ya sa an rubuta Allah yana da ilimi Allah ya zartar Allah ya ga dama abin ya faru wa ma sha Allah kana wala budda duk abin da Allah ya so ya faru shi zai faru babu makawa sha'an nasu am abau ko mutane sun so ko sun ki babu abin da ke faruwa a duniya sai abin da Allah ya so hatta tunanin da zaka yi na bari in yi kaza ko in bari ko bari in zaɓi yin kaza ko in zaɓi kaza duka a cikin kaddara Allah ne wa ma lam yasha lam yakun abin da Allah bai so bai faruwa sha'ahu nasu am lam yasha'u ko mutane suna son wannan abin ko ba su so in Allah bai so ba zai faru ba wa ma jara alaikum min alhazima Allah ya bayyana masahabbai cewa abin da ya gudana a gare ku na alhazima na wato feluwa na nasara da aka ci akan ku wal qatl aka kashe ku fa bi amrihi alkauni wannan ya faru ne bisa umarnin Allah na zartawa na kaddara allazi la sabila ila daf'i banda wani ba wanda yake ya tunkuɗe wannan sawa'un kana lakum min al-amri shay'un shin al'amarin yana hannunku ne ma'ana Allah ya bayyana wa su waɗannan munafikai ba sabai ba kamar yadda nace al'amari na hannunku aw lam yakul lakum ko baya hannunku wa annakum law kuntum fi buyutikum kuma koda kuna cikin gidajen wa qad kutiba al-qatlu ala ba'dikum in dai Allah ya zartar da kisa akan wasu la kharaja alladhina kutiba alaihim al-qatlu min buyutihim to duk wanda Allah ya zartar da kisa a kan shi sai ya fita daga gidan shi ila mazajihim ya je ya tsaya a daidai inda Allah yake so a kada shi a wajen inda za a kashe shi ya fari duk mutumin da kaga ya mutu to ya mutu ne alhalin kaddara Allah ta haukan shi babu yadda za a yi ya mutu in Allah bai kaddara mishi mutuwa ba idan Allah ya kaddara mai mutuwa ko a ina yake sai ya fita ya je inda Allah ya kaddara sababin mutuwar shi ya faru da shi bai sai tsallake wannan ba wala budda ba makawa sai ya fita ya je inda Allah yake so a kashe shi sawun kana lahum min al-amri shay'un aw lam yakun daidai wadaida ko suna da al'amari ko ba su da shi wa hadha min azhar al-ashiya'i ibtalan li qawl al-qadariyyah nufat wannan yana daga cikin mafiya girman abubuwan da suke barnatar da magana kadariya masu kore kaddara allazina yujawwizuna an yaka ma la yasha'uhu Allah wanda suke cewa zai iya yiwuwa abinda Allah bai so ba ya faru wa an yasha'a ma la yaka ko kuma Allah ya so faruwa abin kuma abin yake faruwa waɗannan sune gulatul qadariya iri biyu ne akwai wanda suke yunkiruna ilma Allah sune na da can wanda suke cewa ma Allah bai san wani abu zai faru ba duk abin da zai faru sai ya faru sanda mutane za su ga faro shi sannan shi ma Allah bai faro shi bai san zai faru ba akwai kuma wanda suke cewa a'a Allah yana da ilimin abin zai faru amma bai da karfin juya shi kamar da likita misali zai ga patient din shi zai mutu ya san cewa wannan patient din ajalin shi amma bai sai ana shi mutuwa ba suka ce to haka haka ilimin Allah yake ya san za a yi kaza za a saba mishi za a kibin dokar shi amma bai sai ana ba wadancan kuma suka ce sam Allah ma bai san za a yi ba sai in ya ga an yi ne sannan shi ma zai ga ashe kazawa ne yake nufin yi kaga wannan duka muguwar magana ce suke faɗa wa Allah subhanahu wataala to yau dai malam ya ƙare karatun gaba ɗaya akan magana akan kaddara da kuma munata zato ga Allah da haramcin munata wa Allah zato gashi lokaci ya ƙure musamman saboda yanayin canzawar lokacin sallar magariba za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi da yake cewa faslun ثم أخبر subhanahu. عن حكمته عن حكمة أخرى في هذا التقدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته